alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع محمد رسول الله على وارضه لا اله الا الله محمد رسول الله على وارضه لقاء نبي الله وهو ملاطفه لا اله مرامي ومن دون المرامي مختلف لا إله فلو كنت نعلا للعالين لتم لي لا إله مرادي وإلا فالصديق الملاطف لا إله فما العلو بالدارين إلا وصاله وكل سوى هذا رياه عواصف لا إله لقاه نبي الله وهو ملابه مرامي ومن دون المرامي متالفه فلو كنت نالا للآنين لتم لي مرادي وإلا فالصديق الملاطف فما الحلو بالدارين إلا وصاله وكل سوى هذا نهياه أواصف لا إله فإن لم أجد قبيلا كفي محمد فما لذ لعيشي وأمري يسالف وربي ورب المصطفى وكامل أبابا إليه ومنه يلاطف وربي ورب المصطفى وكامل أبابا إليه منه ويلاطف لذا هام من قد هام بالحب بين من إلينا وميلا أورا فدو الطرائف لنا يحيج به هلال ربيعه فبه تنادي للسرور الحواسف لنا يعيد به هلال ربيعه فبه تنادي بالسرور العواتف وإني لتروني إذا لاح هرة كذلك إن ينطق بي وسي واسه جمالك يزيني لباجتي وإني أمري عند بابك آكف لا إله وجودك يفينا ولن سواه وما الجود إلا منك والكل غارف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنهو لنهوي العواطف لنا عليك صلاة الله ثم سلامه لنا صلاة بها تنهو لكسر اللطائف لنا عليك صلاة الله ثم سلامه لنا فلا تنبع أودا وإني أعرفون عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسد كلهم منك خارف لنا محمد رسول الله على وأربع لنا أقدر يوم كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماضي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا جماعة سيدنا يا هذا المحضرين وكان في بنظرة كافر النبي السفري الحمد لله لقاء نبي الله وهو ملائف مراني ومن دون المران مسابق قصيدة أشرين جر أولا الديواني صلوات السجون في مدى النبي المأمور صلى الله عليه وسلم ولم يشر إبراهيم صلى الله عليه وسلم لقاء نبي الله حتوى da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa hawa mulatifu annabin nan wanda shine mai tausasawa ga halitta baki daya haduwa da wannan annabi marani shine burina abin da nake nema kenan ni da iya fata na shine haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dunin marani matalifu amma in ba a samu abin da ake nema ba kuwa to asara ta tabbata halaka ta tabbata ni a mazhaba ta ni kawai Ibrahim in hada manzon Allah kawai wannan shine muradi na amma sabanin haka to min dunal marami mataliku to duk asara da dukkan halaka ta tabbata ne min dunal marami kuma bayan wannan buri na wasu ne hazar sunna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walau kuntu na'lam lil amin la tamma li muradi wa illa fastajibu almunadih falau kuntu ma'an lil amini ina ma da na zama takalmin manzon Allah wanda yake zanyawa a manzon ina ma a ce ni na dangarafan manzon Allah kuma manzon Allah ya sani ta taka ne din inda yake so ma ni da shikenan muradi ma da ya tuka hmm da ya tuka ko yana cewa wala yake a kullur yauma turbatan alji wala yake arakun lil amini al-washir وليس يوم كنت شربة مائي وحاملة أصه للبشير المنون وليس أكون اليوم وليس كتبيك ليس كتابا وليس كتبيك كتب لين وليس كتب لين إذ لين فوقه وليس كتبيك في تجاوز sai Ibrahim kenan radiyallahu anhu a wani abu da yake faɗa kenan eh wala yiya kasab ɗaini ina ma a ce ni kamar su ɗaini ne su ne jikokin nan nasa guda biyu sallallahu alaihi wasallam alhassan da alhussein wannan maza Allah yake shababawa din da yake ji da su ina ma a ce matsayi na kamar nan idlaini fawqahu saboda su laftu ne guda biyu a saman manzon Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake sa guyoyin sa a ƙasa a cikin ɗaki ya sa kamar tafukan hannayen sa a ƙasa ya sa guyoyin sa a ƙasa sai ya ɗauki alhassan da mutum sai ya tsura a gadon bayan nan sai sun dinga ne dinga yawo da su a tsakar ɗaki yana doki sukuta sukuta suna ta dariya shi ne musu wasa yana cewa ni'imal jamalu jamalu kuma wa ni'imal idlaini antuma ma da ladara kumi raƙumin nan nauku wa'annan yara kun mori rakuni eh wannan yara kun mori rakuni ma dalla da wannan rakuni wani imal illai antuma ku kuma ma dalla da lafi shi kuma rakunin ya mori kaya ku kun mori rakuni shi kuma rakunin ya mori abin da ya dauko sai daga waje da wallahi yana faɗa wannan yana zagayawa yana musu wasa da haka kaga shi yaro da yake ana sawai sabo turken wawa abinda ka saba yaro da shi da shi kenan abin da ka zama masa duk sanda zai dauka abin da zai yi in suka shigo cikin masallacin mazalla mazalla yana sallah in yayi sujada sai sai gadan bayan sa in yayi sujada sai sun dauka irin wannan doki su kuda su kuda za kuma yi wanda ake a gida azza bai sai ya rasulullahi mun ga kai jinkirin dagowa daga sujada ka rike baka dago ba yace inna bilirta halani wa ana karihu an u'ajilu ɗana ne ya hare gadan bayana ni kuma sai naji ina kyamata ne zama na gaggauta shi bai gama abin da yake ya ne sauka da kansa ba in yaji na motsa ran zan dago sauka ne haka ne kare sai da ya gama wasan sai sauka sai dago Allah ya kalla yanzu wanda ake wannan gata sai yake wani yake kastin dai idlai da fago ina ma ni ma kamar waɗannan yara guda biyu jikokin da na da suke laftu a garan bayansa ina ma kamar haka ne a matsayi wanda ce ta siddiqi ina ma sai matsayi na kamar siddiqu ne sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu wanda yake mulazimin manzon Allah ko da shi tare da na ji ka Ja'far ina ma sai matsayi na kamar Ja'far ne radiyallahu anhu Ja'far bin Abi Talib wanda manzon Allah yake da shi asbahata khaliqi wa khulqi idan ce dingarawa idan garawa yana juyi sahabbai suka ce a'a haba Ja'far a gaban Allah zaka dinga wannan ana da shi yace ba ku da abin da yake bane ko ku ji ba dawo ya ga wannan kuma ya samu nutsuwa ba ku ji ba yake bane asbahata khalqi wa khulqi manzo Allah yace nayi kama da shi a halitta nayi kama da shi a dabi'a kuma zauna nayi kama da shi a halitta nayi kama da shi a dabi'a kuma zauna ai sai rawa eh sai rawa sai ai mai uzuri ko eh ya rasa control ai sai rawa sanda manzala ya haukan dutsen Uhudu ya tashi a da kawawan sa ba rawa irin da Uhudu nan kawai kama rawa sai manzala ya dake shi yace uskur Uhudu fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kai Uhudu nutsu mana nutsu saurara annabi nan suka so a kanka ba da siddiq da siddiqi da shahidan guda sai Allah ya ce law badali turabu a qadami qaha arqusud dahara tuna mai kulai wa jadirun an yarqusa alhibbu illa madal jumal mahbub ada ma ya kamata masoyi ya rawa ya juya yadda ta tsarkin masoyinsa uhud ya ji masoyinsa ya taɓa shi me ya rage sai rawa da juyi ko ni ne haka zan yi zo law badali turabu a qadami qaha a ce ni ba ma kafa da manzo Allah ba turba yadda ke ƙarƙashin takalminsa ka taba jikina a rukusu da har annabin garawa tsawon zamani ba zan da zuwa yana mai tsilari ba ta kai kawo haka zan ta yi ta rawa ina ci saboda muna da jin daɗi to sai na ga afar shi ma nan abin da yake ba zan lafi a zuwa ta hajjiyo da ita da rawa a gaban annabi ina ji laifi ke da afar wala yake yauman kuntu shurbata ma'i ina ma a ce in zama kawai makwarwar ruwa manzo Allah ya yi noma irin shi kenan sai ni makwarwar ruwa ne kawai manzo Allah ya sanya ni wa hadila ka asil lil bashir lil munawwar wa raji ala kun ina ma a ce ni misali wato aswaki ne na manzo Allah arak annabi ya tsaure ne kawai ya aswaki ne ya goje bakin shi kenan an gama ina ma a ce ni haka ne wala shi eh shi ne faɗa ne to wanne ne wancan wala shi a kuni ne yau turbata na alihi ina ma a ce ni in zama kawai turbayar karkashin kafar manzon Allah turbayar da yake taka da takalman su ka ishe ni man zama ni turbayar da annabi ke taka yana wucewa sallallahu alaihi wasallam to shi ne wala shi arakul abil wa sannan wala shi yau mu kuntu turbata ma'i وحاملة أسد المسلم أسنين لكم كوف المزال الله كرواني ما جدا هيك لقوا كذا شنو لما يجي بعد رضي الله عنه فلو كنت نعلم للأمين دعتني نازم واتو تنجرفم من الله سلفة من الله بيك ساوا لتمني مرادي سعيدا مرادي ياتك شكرا لبوري ناجم شكرا لنا ماكا wa'illa in ko bai kai in zama haka ba ko a ce a misali ba dai ta gari ba to fasaje wa mulaɗin akalla ne in zama sadiki zama abokin manzo Allah wanda yake ne mai lizumta sako ne famal hulu fi darin illa wisadu wa kullu siwa hadar yahun awasu famal hulu me ya ga rayuwar ne me ya ga iya cikin rayuwar nan fi darin a duniya da lahira take mai daɗi akwai abin da yake da daɗi in lahu saluhu in ba saduwa da manzon Allah akwai wani mai daɗi ban da annabi haɗuwa da annabi ta fi komai daɗi wa kullu siwa hada duk wani abu da zan samu in ba saduwa da manzon Allah ba riyahul awasif bari wannan ina ganin sa kamar iska ce kawai irin guguwa nan take tasowa ta wuce buhu shi kenan ah tana da wawa ne asuba azuba ba ta da wama guguwa ita ta wace wannan kurare ko gugugugugu shi kenan dan lokaci ya kai ka bace ka ne da karan to duk wani abu na ni'ima ko jin dadi ko walwala ko menene da sane yi in yi zama sabanin haduwa da manzo Allah to ina kallon su kamar guguwa wacce ke tasowa lokaci guda kuma ta wuce lokaci guda fa in lam ajid takayyira kafi muhammadi in ya zama ban samu damar sumbantar safin hannun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ban samu manzon Allah na samu safin hannun da na tsotsa ba fa ma la zai aiki to ni rayuwa ta ba ta min dadi ba rayuwa ba ta dadi a guri na wani wa umriya tarihu kuma gaba ɗayan rayuwa ina ganin kamar na asararta na yi asarar rayuwa to in dai ban samu tafin manzon Allah na tsotsa ba to ni sai ke ganin gaba ɗayan rayuwa ta zama asara a guri وربي ورب المصطفى وهو كامل أفاض إليه منه وهو يلاقيه وربي ورب المصطفى رنوار أبنجدنا كوكو وربي أبنجدنا ورب المصطفى كوكو أبنجد من الله صلى الله عليه وسلم وهو كامل والذي في مدى لأن تكتيني أفاض إليه منه أبنجدنا تبارك وتعالى يا قرى رامس بايا بايا ilayhi zuwa gare shi minhu da gare shi minka ilayka ne Allah ya kora da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gare shi wa huwa yulatifu kuma halin yana taususarsa sallallahu alaihi wasallam cewa wala saufa yu'tika rabbuka basharqa wala saufa yu'tika rabbuka basharqa ai tukunna ma ya rasulullah tukunna ma da sanin ubangiji zai baka ya baka ya ta baka har sai ka gamu sai ka ci abin da aka baka haka yayi sai ka cewa abin da aka baka to ya isa ka ga sallallahu alaihi wasallam wala sabu dai karabu ko sarba wa hawa zabi la hama magara hama bil hubbi bainam magara yace idan la arfa wahid min ummati billah in dai sai na gamsu Allah zai tabani yayi tabani har sai na sai na gamsu to idan la arfa ni ko bazan gamsu ba wahid min ummati billah matakar akwai guda ɗaya tak mutum ɗaya tak da cikin al'umma ta auta to bazan cewa Allah na gamsu ba sai dai ka ƙara mun ka ƙara mun naga kowa ya tsira tukunna صلى الله عليه وآله وسلم إذا هام من قال هام بالحب بين من بلينا وميلا أورثه الطوائف لذا أيضا هكا نيمة سود سنن هكا نيمة هام من قال هام بالحب wanda ya gici shi a soyayyar manzo Allah yake gici a cikin soyayyarsa bayna man bilaila wa maila awratul dawaifu a tsakankanin wanda su kuma wato aka gadon musu da soyayyar laila da maila ni ina tsakankanin mutane ɗan duniya wanda abin da yana su kowa ka taba daga nan san budurwarsa sai san matarsa ni kuma abin da yana sai manzon Allah yayin da wani yake jijita a cikin laila da mai lada san da ni ni ko ina nan ina jijita ne a cikin manzo Allah saboda sanin waye annabi Muhammad saboda sanin girman sa gun Allah saboda sanin irin baiwar da Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam liza ham madarhama shi za wanda jijiji ta din kaga ya jijice bil hubbi ta soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayna man bilaila wa maila aw sun tawaifu a tsakanin wanda a tawaifu jama'u ko zamunna suka dadan masa da soyayyar Laila da Maila ko jijito a cikin soyayyar Laila da kuma Maila wani yayin da yana san mata shi da shi to ni ko soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yuhayyiruhu bihi hilal rabihi fihi tunadi bi surur al hawasib yuhayyiruhu bihi hubbihi yuhayyiruhu bihi hilal rabihi hilal rabihi wato watannan na rabi'in sa rabi'ul awwal kenan watannan na rabi'ul awwal rabi'un manzon Allah watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhayyiduhu bi yana motsa soyayya ta gare shi duk da kace maka watan son manzon watan maulidi ya kama rabi'ul awwal to shikenan kuma jijita ta san shagun ya nike ba sauran nutsuwa sai zama wannan wata in ya kama to yana motsa min soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hafihi sunadi bi sunnah hawatib a cikin watan rabiul awwal ne al hawatib hatifi murya ta dinga jin ta kawai baka ganin me yinta sunadi bi sururi take yin kira take yin kira da farin ciki da murna ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a watan rabiul awwal ko tun daga ɗaukar cikin zaman an dinga jin hatifi iri iri iri iri iri iri murya tana kira a sama ba a ganin ne yinta to kuma har zuwa wannan zaman da muke cikin haka abin yake to sanda ga tare jira awwal ya tsaya kan ma ya tsaya za a so wata ransa ka dinga jin sauki ka daga ka ina ake mulki sai yin dinga jiyo murya kwana ne ke ina jiyo ai asa mulki kana ta jiyo murya baka san inda ba yake ka to haka ne tsawon daren nan gaba ɗaya ko tsawon daren nan mulki da zai awal gaba ɗaya haka zaka dinga jin muryoyi kawai na farin ciki da murna da samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana ƙara motsa wa masoyi soyayya a zuciya sabanin miki ko magauci wani shigo ba ga zai zai ba to shi kenan sai dai ya mutu da bakin ciki sallallahu alaihi wasallam ni hilalu rabihi watan rabiul awwal yuhayyidu hubbihi yana motsa mun soyayya manzo Allah duk sannan da rabiul awwal ya kama shi kenan banda tsawon banda sakar duka ba gida a wani shi wanda yana faɗa yana cewa hani al ibrahim la hajlaluhu hilalun badalin naziri da jamalu hilalu rabi'in ja'a fihi muhammadun fatammara bushra wa amana wa yana cewa murna da farin ciki sun tabbata da shehu ibrahim hani Allah Ibrahim murna da farin ciki sun tabbata daga shehu Ibrahim la hajlaluhu wajen nasa ya tsaya wajen nasa ya kama wajen ya kama hilalun badalin naziri da jamaluhu wata ne wanda jamalarsa kawun watan badalin naziri yake tabbata ko yake bayyana da dinne idan kallo sai dai wanda bai da sai ba shi da idan lura duk wanda yake da idan da yake duba da shi basirarsa a buɗe take ba a makanta ba to zai ga watan rabiyar awar ya bi kowane wata kyau ka san mace zugi ka san masoyi in da soyayya da nake idan watan nan ne zai ɗaya ne watan rajab shi ne ke karewa kuma watan sha'aban ya kama wanda ya fito jiya a watan rajab shi ne zai dawo yau a matsayin watan sha'aban ba wani ake kitan dawa watan nan goma sha biyu da kwaya ɗaya ne shi ne dai in ya kan ƙarshe kuma dawa farko shi ne dai da na jiya da na yau da na shagar jiya na gobe da na jibu duk iri ɗaya ne amma shehu ibrahim saboda soyayya annabi da sun ya su kimo ta shi ta gigi da zuciyarsa in ya kalli da jira a wasu ya fi kowanne kyau sai da rajin awal ya hilalun badalin naziri da walu wanda rajin awal wata ne wanda yake kawun sai yake bayyana ga mai kallo da kaka na zai gaishe mai kyau ka gaishe na daban a cikin sauran ba irin sauran bane hilalun rajin wata rajin awal kenan hilalun rajin ja'a fi muhammadu wanda a cikin sauran Allah ya zo fatammal lal bushra sai da al-bushara ta cika gare mu wa amma nawalu kuma baye-baye da kyaututtuka na manzon Allah sun sun sun jami duniya gaba shi da cikin wannan wata. To haka da guri-guri da shawar Allah yana ambatu, yana maganganu, yana wa kansa albishara, yana wa jama'a albishara, yana wa jama'a munna, yana mana san barka da zuwa rayuwar awal. Yana fa ahalan bi saharin kar asabil mukhassasi محمد عبد الله سر الممحسي لقد ذلك قبل الكون في الجيب وحده بإذن وتشريف وسر مخصص تدور في الأدوار إن كان وحده تنكر عن أين البصير المفشس فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلص أهنئ نفسي ثم يومي وسهره لا إله إلا الله كذا بلنا كذا أرسل خير أحمتي وفكرا وعبد الله ثم أكيلة أتت أوم هذه الروح أية الشخص فأهلا وسهلا وبس فأهلا بسهل مرا بلا ليد والوتا mai girma kar a tajin mukhassasi wajen da ya zo mana da ke bantaccen bawa jina ne Muhammad Muhammad Abdullahi shine manzo Allah su sirri al-mumahhad sirri na wanda yake mai tsarkake duniya gaba ɗanta laƙar jala ƙabla da kawai shirke bi wahadahu tun kafin wannan samuwar da ka gani tun kan ai wannan duniyar da muke rayuwa a cikin jala manzo Allah ya ce waya ya ce waya ya ce waya filgai ya ci kewaya a cikin gaibu wahadahu shi shi kare a lokacin da gaji da Allah ba wani kuma lakin sai wannan na ga mana a cikin Sarar Ahmad waɗansu hijabai miliyoyin hijabai da dinga zama a cikin miliyoyin shekaru yayi shekara dubu kaza a cikin hijabi kaza ya shekara dubu kaza a hijabi kaza ya tasbihi iri kaza ya shekara dubu kaza a ko ya tasbihi kala kala za ka yi dinga karjalan aure da kauni tilgaibi wahdahu bi izzin wa tashrifin wasirin mufassil ya ci kewaya da buwaye da ɗaukaka da sirri kebantacce wanda shi kadai Allah ya kebanta da ta tsawwala fil aqwali kana wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci ta tsawuri asin tsauri tsauri ya kullo a wannan sifa ka ce ga annabi Adam ya zo ya dawo a wata zubar ka ce ga annabi Nuh ya dawo a wata zubar ka ce ga annabi Ibrahim ya dawo a wata sannan wani suna zuwa da kawai aka yi dinga fitowa shi ne dai ba ga ta a basu a faɗa wannan makaranta min qabl hada da zilal wa fi musalin haifi ya qasabul warq asha adamu mashi thumma habata al bilada la basharun anta wala mulkatun wala bada haran tarka musu dina kaje zama nuhu kuma wa ga azama da zama ana warqta nar al khalid kaje kuma shi ibrahim haka dai haka dai haka dai sallallahu alaihi wasallam dukkan wani tana kara an ayyul basir mufassil wallahi ya dinga buya ne kawai gaban idanun hatta al basir mufassil kai ma ne ma'arifar da kake laliban kana neman ina yake sai buya ma in baka wasa ba tana kara an ayyul basir mufassil ya buya gaban ganewar hatta arfan ma ba su gane inda manzo Allah ya yi ba fa ahlan maraba وصحبا لا ليه مرحبا ثم مرحبا مرحبا لا ليه مرحبا لا ليه متى جاء المخصوص سري ومخلص يا يندع wannan keɓantacce sirri na ko mai kubutar da ni ya bayyana sallallahu alaihi wasallam uhanni nafsi ina kan kaina barka da murna da arziki ina wa kaina barka da arziki summa yaumi ina wa wulina yau ina ina mata barka da arziki wa shaharahu haka na watan da nake ciki yau ina masa barka da arziki kaza baladan kada fasahu khairu ahmad haka na garin da kiyayyen digadigai suka kaba makka da madina ina mata barka da arziki barka barka barka da samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi hira kabilar quraishawa kam ina mata barka da arziki samu manzon Allah cikin wa abdullahi sannan sai na abdullahi mahaifin manzon Allah ina masa barka da haihuwar babba sun ma'aƙilatan sannan kuma babban matan nan mai girma ita na Amina ita ma barka da arziki barka da sauka barka barka an sauka lafiya afirin abdullahi sun ma'aƙilatan a ta kawo mahajin ruhi a yadda ta kusi matar ta yi da bajinta ta yi gwaninta da ba a taɓa yin irin ta duniya ba a ta kawo mahajin ruhi ta zo wa mutanenta da ruhi wanda shi ne busa wa duniya hatsi da wada ayat ta kusi sallallahu alaihi wasallam to haka ne zaka ji cewa Ibrahim guri guri guri guri guri guri yana murna yana sai kansa barka da arziki samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan annabi Muhammad to ko ba wai cikin waka kawai ba a a aikace irin yadda Shehu radiyallahu anhu kuma in aka ce maka yau wata rabiul awwal ya kama a kowace shekara to kuma ya san mutu kenan ya san mutu kenan har sai ka tausaya suka tausa sai ma dan cewa yake subhana man abda ibrahima wa khatarahu li hidi hadima kai sarki ya tabbata ga wanda ya tsere sai ibrahim ya zace shi daga zama hadiri ga masoyi ni kamar sai ibrahim bai da wani aiki mana shi ga manzon Allah saboda abin da yake gano irin yadda sai Allah yake rikicewa aka ce maka rajul awwal ya tsaya da yadda yake hidima a cikin mulkin annabi sallallahu alaihi wasallam bari mu ga irin baitikan da sunan da yake fara wannan rigina sai sau sai sai sau zuwa Madina sau san da yake halarci maulidi to a cikin diyar wato yadda yake ganin shawar Allah yana yi in aka ce maka wata rajiyar awwal ya tsaya da yadda yake gudanar da hidimar maulidi da komai da su kwanta shi al'adar sau Ibrahim radiyallahu anhu duk Allah kace manzil awwal ya tsaya dai ga wata to duk bayan wazifa za a karanta sami'a wasu kasida ake karanta na mulki din zai karanta wannan kullum haka za a dinga yi mana mara badar zira awwal kenan kullum za a karanta sami'a za a karanta sami'a har zuwa babban daren mulki ana sha biyu ga wata wa an sadal ash'ara ba'd al-asma tarhiyu mawlid nabiyir rahmah وكانت في عادته من أول شهر الربيع لقدوم الأول وبعد جاء ليلة مولد النبي أفضل مولود نساء العرب عليه صلى الله كل دين والآل وصحب إماد الدين فشركت طبعا أفضل الليالي أظهر فيها سيد الرجال فلا تسل أما من الإعزال لاقته كل ليلة من برهين فالشيخ حقا خادم النبي فوصله بوصله أخي لما جد اليوم التي تليه ليلة مولد النبي وجيه فلا تسل أما من التزين أبداه والتجمل المحسن فظل يبدو في تجلياته سألوه أنوار الرضا من ذاته أما الذي أنفق لا يهد لمولد المختار لا يعد وعد ما ذبح من سيرانه وعبد ما بها من سيراني أدع لعدل موجود الأدناني أتقول يا أيها سبحان من أبدع إبراهيم واختاره لهبه قديما وسائرا ومنشدا ومرشدا لهبه أمته وسيدا فاستمقوا بعد مجيب الشفق ليسمقوا مسألة المشفق إذا رأيت الخلق في المكان تقول هذه ساعة القيام مجمعهم كما حسن القيامة لكن ذا خارج عن الندامة والخوف إلا الفوز بالهدوء وكلهم للخيول وكلهم مسلم السرور فخرج الشيخ على الجلات تعذبوا له بخير الناس فقرأ التعويذ ثم البسملة ثم تلا الفاتحة المفضلة ثم صلاته على المختار إمام الدار وتلك الدار ثم تلا بعضا من الأسعار بنجمة من أحسن المزمار وكل ما في البيت منها طاها نجيبه محبة في طاها بقولنا كهنئة الربيع بمن حسن المشفع السجيء بالمنطق المحرر البديء أبدي بها مؤمل الرفيع وقسم الإنسان في الصلاة على النبي شاهد الصلاة ثم تلا حمزية البوسيري فتية هذا الماده النصيري وكلما أنشد من أبيات فسرها بأبهر الفيبات يا أدبا من علمه في السير وما عليه المصطفى من مضر فلا تسل أما من الأشواك ازداد في المجمع والأزواج ثم تنبت بعد الصبح إلى الضحى بنفسه بالنفسه وكلما أنشد وكلما أنشده نجيب أرجو دعائي كل ربنا يجيب ربنا يجيب فأسلم الجماعة في المحضر ذكرني زمان خير مبري وأخذ البعض طريق القطبي كتاب من التجار أنزل القطبي هذا اختصار ما رأيت منه وجله يكل الأنبياء عنه sama da zamu galla ne a siffanta irin yadda yake hidiman maulidi a gurin Shehu Ibrahim da yadda yake a watan maulidi din ya tsaya wa ansal al ashara Shehu Ibrahim ya karanta wasu baituka ne ban mun Allah sallallahu alaihi ba'da al asma bayan sallar isha tarhiba maulidi nabiyir rahma dan yin lale da marhabun da haihuwar manzon Allah ko watan haihuwar manzon Allah wa kana fi adatuhu dama haka al'adar shehu ibrahim take min awwal shahr rabi tun daga farkon wata rabi'ul awwal in ya tsaya kullun sai ya kanta wannan kasida liqudul awwal saboda gabatowar na daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du bayan wannan bayan an yi wannan tsawon kwanaki ta daya ja lailatu maulidin nabi sai daren haihuwar manzo Allah din kuma yazo abdul maulidin sa'il arabi wannan shine wani jikin abin haihuwa a cikin matan laraba ba kida alayhi sallallahu salatu Allah ya tabbata ga manzo Allah kullu hini a kowane lokaci wal ali tare ya tabbata ga iyalansa wa sahabin sahabbansa imadu dini wanda suke sunne mugurugar addini fatulka qad'an abdul layali lalle dama wannan dare na mulkin annabi shine mafi cikin dare ba gida qad'an haka nan sai yake ba kokoto mani ba daren da yake girma uzhira fiya sayyidur rijali saboda a cikin daren ne aka aka bayyanar da jasadiyar shugaban mazaje ba shi da shine Annabi Muhammad wannan magana cewa da malamai duk sun sanar da cewa daren haihuwar manzo Allah yafi kowanne dare girma gun Allah ba daren da yake girma har daren da yake kadar da kashi ba da yake kadar ba har shi da kashi ba ah da wani abu ne da yake kadar girma Allah ya faɗa Qur'ani me dalilin da zai lake kadar girma gun Allah har ya ba ta wannan sirri na cewa an kai ibada a cikin ta dare daya shike nan kamar kai shekara 83 kana ibada tanazzalul malaikatu tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha saboda malaiku na sauka a cikin dare suna zubewa a duniya har da malaikatu jibril suna sauka sai da sai wannan dare ya girma abun Allah سلام هي عتاو الغير فجر saboda sanzal mala'ika ta ruhu wannan daren mala'iku ne ke sauka shi kuma wannan daren na haihuwa maza Allah maza Allah ne sauka a kwatan ta ba amma Allah kwatan ta ba sai za ha ibn tayyib harrani ad-dimashqi ya yadda cewa daren haihuwar maza Allah ya fi daren da take karfe makon Allah abinda kawai da yadda shi shine ba wai kowane daren irin wannan in ya kuma kewayewa a shekara ba a iya daren da aka haifa annabin kawai sannan muka saba da ibn tayyiya shi ya san su ba yake nan shi a gurin sa daren da aka haifa annabin izzakara wancan to shi ne wanda yake da annabi shi ba amma in irin daren ya kuma da a wata shekara to banda shi madalla shi ne ke kadarin wancan na farkon ne yanzu ko a mai tuwaki shi ma wancan asalin bane ko ya ce kadarin wanda aka saukar da Qur'anin a ciki eh shi ne nasu mubaraka ce inna azalna zai ta mubaraka sai da kadarin wanda aka saukar da Qur'anin a ciki amma shi bane wannan nan mai tuwai saboda ga shi ma da saka ne saboda ka diga mu haihu maza Allah ya fi kowanne saboda ka kuma da ne ce tilka qat'an afdalul hayat qat'an ayan ce ba wani gogonto dan haihu maza Allah ya fi kowanne girma da mai girma uzihan ya ta yi durjai saboda sirrin da aka bayyana da sabiyar shugaban mulki sallallahu alaihi wasallam fala tatul amamin izai kar ma ka tambaye ni irin girmamawa la qadhu tillailatu min barhani irin girmama wanda wannan dare ya samu da gurin Shehu Ibrahim kan maka tambaya ka san ba hausa kaje ya ce maka abun ba magana to ba wai magana ce babu ba wato abun ya wuce karfin ba ya karfin ba ba ya bayyana shi ba eh ko a dan maka kai karfi ta fara hawan ba wato kula ne ya wuce da wannan yau za ka yi rage yawa ba sai kai kiwa ba kake zuwa a cikin rayuwa ta da da kar eh wata cikin wata yayi yayi to ga wata kuma ga wani abu ma sarki sarki da wani sarki a kai muka ta zan daga kuma wani ayi a ai kuna ne kuma kiran fala tasal amma min al-ilahi kar ma ka tambaye irin girmamawa la qatu mutum ne wanda wannan daren na mulkin annabi ya samu ne min barham da gurin shebra irin girmamawa da wannan daren samu kaka tambaya fashahu haqqan khadimul nabi sai ibrahim radiyallahu anhu tabba khadimun manzon Allah fa wasluhu bi wasli ukhay ina ga ya muku in dai saduwa da manzon Allah kake nema wallahi sai da saduwa da shehu ibrahim su rito masu dace fa wasluhu saduwa da manzon Allah bi waslihi sai ta kan saduwa da Shehu Ibrahim saboda hadimin annabi ne dan bakin kofa ne kana son ka shiga wallahi sai ka wuce kofa dan ba fara kansa ba ai ya fara kansa sallallahu alaihi wa kad alima aqwam anni khadibuhu fa wasl khadibillahi yulfa bi wasliya alima aqwam yau duk duniya ta sani kuma dai sun ce aqwamu fa ba irin ko ina suke nufi ba in kai mazan Allah sun ce a kawamu to ba da ni da ke suke ba da ki tashi mun kudu bai suke magana yau mazajen Allah sun sani kuma sun yadda dan dole anni khadibuhu cewa ni hadimin annabi shine mai tsaron kofa wa wasu habibillahi saduwa da manzon Allah yau din nan yulfa ana iya samun ta ne kawai bi wasu da ta kan saduwa da ni ka zo ta guri na ka je gurin annabi baka zo ba wallahi sai dai kai bai fasu ba ka gaba ba ta gaba daga baki da saboda haka wasu ruhu wasu yi wahayi saduwa da manzon Allah su tukan saduwa da shehu ne radiyallahu anhu lamma da dal yawmul lati talihi li lisr mawlidin nabi alwajihi yayin da aka ce rana ta zo ranar da take jere da daren haihuwar manzon Allah mana wurin da za a zauna maulidi da dalkina to ranar da aka ce ma yau ranar maulidi ya zama maulidi da rana kai salatu sun amma mina tazayyini ran nan kaka tambaye ni ma irin ado amma mina tazayyini abdahu kar ma ka tambaye ni irin adan da shehu ibrahim ya dinga tabawa a nan wurin kawai ya dinga shiga yana fita da ka bace yana ka ga kana kana ya sun ya kuma sun shiga ya fito ya dinga taba ado sau ya dinga taba ado a wannan wurin gaba da wa tajammulul muhassan haka ya dinga kawa ya dinga la ilaha illallah kai wallahi mu maka makara ba ba makara fa zalla yabdir zalliyatu to ibrahim zallahu yawan yawan yabdu yana bayyana fi zalliyati a cikin tajalli kala kala ya shiga wannan fita ya shiga wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya dinga ka aluhu anwarul ribanin zatihi kai da ka kalle ka a fuskar su zaka ga hasashe hasashen yadda da gamsuwa da farin ciki da murna suna bayyana a fuskar haka sai dinga warwara tsawon wannan wurin sai ka bashi da amma allazi anfaqa la yuhaddu amma abin da shehu ibrahim ya kace na kudi a wannan ranar wallahi ba su iyaka ba su kirkuwa kudin da shehu ya batar a ranar ba su kirkuwa ni maulidul muqtar la yu'addu saboda kawai maulidin manzo Allah wannan ba su kirkuwa ba su iyaka wa abdu ma zu bi hamin sirani adadin abin da aka yanka na shanu udda 74 saniya saba'in da hudu aka danne aka yanka shi shi ma da dani la ilaha illallah rasulullah eh sai a wancan lokaci na ci su tutu na ci su tutu amma sani ya sama inda hudu a kwantar aka yanka in ji sai da Allah la azri bawd al adnani saboda saboda wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina za a ta kara kara sani ya dai bar kara su samu kuma da hiya gani kuma an burgi amma ta ma mutu Allah ya buɗa dai ka gani eh kuma ko ta inda hudun musamman yanki ko ta inda hudun muwa musamman yanka da abin da ake wanzu Allah an yi wata gwanzu ne a annabi ya wuce nan kawai ne ake wa a kawai wata gwanzu kai da Allah ya buɗa maka annabi sallallahu alaihi wasallam subhana man abda ibrahim kuma da ne kai alki ya tabbata ga ubangijin da ya kare shi ibrahim wa khatarahu li hiddihi halima kuma ya zabe shi ne zama hadimin annabi muhammad kamar dawa shi shehu kawai Allah ya yi shi nan har sai girma kamar Allah kaga da shehu man tijjani saboda ganin girman lamarin ta yi subhana ko a qur'ani kaga Allah ya ce subhana ibnu abbas radiyallahu ta'ala ne ya ce duk inda kaji Allah zai faɗo wani abu ya ce subhana to abun hankali ba zai iya ganewa bane sai imani kawai an wuce bangaren hankali yanzu sai za Allah zai fara faɗa abin ya ce subhana Rabbi zai ba da labarin Isra'ila da Miraji da yake hankali ba zai gane ba sai dai imani ai kaga da subhana ya fara da subhanan da zai asara da abdi laila min al mazil halal al mazil a kasa iya nan ma fa Allah ya fada bai ma fadi sun zuwa sama ba iya mazil haram ila mazil a kasa Allah zai fada to amma da yake su larabawa sun sani tsawon tafiyar wata guda ce ba amma manzo Allah da shi a kwanta bacci a garin kowa ya san yana gari har a kwanta bacci kuma aka waye da shi yana gari da asuba kuma yace jiya na yi tafiya daga nan makka na je bashir bakari kuma na dawo a cikin dara ai ko kaga wannan yace subhana sarki ya tabbata ga ubangiji to duk inda kaga Allah zai magana sai subhana abun ya girma kuma ta dani jiwa da san abun ya girma sai subhana man abda ibrahim kai sarki ya tabbata ga ubangiji da ya kero shehu ibrahim wa khasarahu li hijri khadima kuma ya zabe shi da girma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sha'iran wa munshidan wa murtidan kuma ya zabe shi mawaki ga manzon Allah wa munshidan wato sha'iru mai tsara waka wa munshidan kuma mai rera ta eh shi in ya waka kuma shi zai rera radiyallahu anhu wa murshidan kuma ya zama mai shiryarwa li hubbihi ummatahu wa sayyida kuma mai shiryar da jama'a zuwa ga soyayyar manzon Allah hayyan eh shi ne mai koya mutane san annabi yana bulitu bi hubbil mustafa al-khatim ahmada abul kawni wal arwahi far'an wa mahsida atani hawa qabla an a'rif al hawa subitu bi dinar al-siyaqi ahmada wa zuhim tu diyar zaman wa inna allazi jiratu mimman yuru muhammad ni na koya musu san annabi amma yanzu kuma kowa ya shigo fajar da amma ana ta kowa da kowa san annabi kowa to dai na musu zarra'i walakin ni kallaki qabla sibaqi ni na ci kallo tun kafin su haulaki ni na ji na tabo inda ake zuwa tabo ruwa ta sa saboda saboda Ahmad ya fattama uba da majibu shafai to wannan da rana kenan dare yayi shafi ya buya isha'i da wuce fattama uba shikenan sai jama'a aka taru kuma ba da majibu shafai bayan buya shafai dare yayi kenan li yasma'u maqalatil muwaffaqi saboda a saurari zancen da wannan wanda Allah ya datar shi ne Shehu Ibrahim zai faɗa mana a wurin mawuyi an tarzan a duka sai Shehu idza ra'aita al-khalqa fil maqami in ka ga dandazan jama'a a gurin filin mawuyi Shehu inda zai mawuyi manzon Allah in ka ga dandazan jama'a ta qulu hadhi sa'atul qiyam ta zaka wallahi wannan tashin al-qiyama ake eh in ka ga dandazan jama'a ka dauka tashin al-qiyama ne majma'uhum taransu a wannan rana ta maulidi kam hasar kiyama yadda ka san za a tashi al kiyama ko an tashi al kiyama haka gurin kamar taron kiyama lakin naza khalin an nadamatu wal khawf sai dai shi wannan taron babu nadama a ciki ba tsoro bambanci da kiyama kenan ita kiyama akwai tsoro akwai nadama da kuma yawan jama'a nan kuma yawan jama'an ne zunzurutu babu tsoro babu nadama a ciki shine bambanci la ilaha illallah rasulullah jama'a sai wata dan ne ke magana ka san ahir da kaje fara magana hadabi ka ahir da gani Allah wadare da zarwa a gani da ya gani cikin banza yana zero malamai yana maganganu akan fito kaga dai ko ba a yadda kowa malami bane anan dole a yadda malam Tijjani dan Usman malami yace amma abin mamaki wai shi ma kaga abin da ke wada kan Shehu Ibrahim sai ya jawo wata kimiyya na ta soko to ai da sai ya gane kuma dalilin ta malamin da sai sai ya gane abin kai kuma da ke jahili ne shi da ka gane ba eh dan sabaji to inda ka wajen wani jahili na faɗa haka akan Shehu Ibrahim kai kuma waye kai kaga abin da ke ba lakin da khalid an nadama shi wannan ba tsoro a cikin ba nadama a cikin wal khawf babu tsoro a wannan rana illa al fawz bil khuyuri sai ma rabauta da alkhairai kawai lalla wa kulluhum mubtadi usuri kuma kowa akan za a gurin cike da farin ciki da murna da jin dadi ana mawajin manzon Allah kasan Allah kidan dan wani mal nabi yana cewa ni ina mamaki wai wanda baya maulidi me yake yi dadi a ransa kana ko ji malam yazo yake wa yake wa yake dubi a tsiyawa yace ni mamaki nake ji wanda baya mulki ne yake zadi a ransa aka ga fike mamaki kawai sai an zauna mulki ana mulki annabi malam in ka ji wani farin ciki yana ka rasa daga ina ko ba ka da kofi da ji zaka dinga jin murna da nan ka yayi sari yana ka ta in asma ta doso an kusa tashi zaka da hausa kama ka karza kamar ka dadara kamar ka ne nure ta da ko wani injiniya da ya kware wanda za mu sa ya tala mana dare ya ƙara kansa da ya faɗi ko dubu nan da mun jashi ya ƙara mana tsawon nan saboda mu ƙara mulki daga wace da shi sa ran da suna ran da za ka rasa mulki suna mana sai ka zo kuka wanda suka samu da suka yi suna kuka kawai sami cewa wato gaje gaje yanzu shi kenan Allah ya kare kuma tabaku shekarar ƙarshe da zana mulki a gurin nan da ni da ma ɗan da makaranta shi mota wallahi alazim tun daga nan kai da tashi kun ku jira malamin dinga lalatar ku ka kawai kira da wanda wai ku ka ku ka kaje masa ku mana ta ke sai hakuri da ai hakuri ai hakuri muka saka ma shi muka tabbata ji an mota ya shiga wallahi ai yanzu ku ka sai dai wani kan gudu kai sai ku ka haka sai da mota aka ji ba Allah shi kadai sa abin da zan kuma daga wannan shekara shi kenan mala ya ga mun yace zan da ga duba shi asibiti kwanaki da yawa baya magana ma da mutane amma ana rika mai akunna aka ce malam ne yazo haka ya bude zo kallon wala furji yace da shi malam yau sai da maulidi wallahi abin da yake nan malam yau sai da maulidi malam yace masa ai da saura ala da saura a huta da saura kulli Allah wala kaga dole su da saura mun Allah ya saka musu alheri Allah ba mu yi kokoi barka sai radiyallahu anhu فخرج الشيخ على الجلاسي تو غري ياي غري ان تاو جماعه sun cika dandago فخرج الشيخ sai Sheikh Ibrahim ya fito alhamdulillah sai zo gurin wanda suke zauren nan aka fito kuma shi kana ana cikin zikiri tahazzabu li hubbi khairin nas ainan da nan aka wuri ya mutse da aka kai shi saboda soyayyar wannan soyayyar mutane faqara at-ta'wiza thumma al-basmala thumma al-fatiha al-mufaddala kuma da dana iko tantance mara so yake sai mun ga mulkin a gaban mu gaba daya bi yadda ake gidan mu za a yanzu faqara at-ta'wiza shehu ibrahim ya zauna ya karanta ta'wiza wa billahi min shaitanir rajim ثم البسملة ثم يسوي كلمة بسم الله ثم ترى الفاتحة المفضلة ثم يكرم فاتحة جبات أنت ثم صلاة على المختار ثم يكرم صلاة الفاتحة ما فاتحة إمام الزدار وشرك الدار ثم ترى بعض من الأشعار ثم يكرم وصلك تكين السجود أكي كرم دانا مورجي سنة طبعا من زمان أكي كرم دانا ثاني أبو لذو أكي بولي لون منذ فيكرم سوائنا bina gamatin min ahsan al-izmari ya karanta kasidin ne bina gamatin da wata irin murya min ahsan al-izmari ka fi kowace irin algaita zaki murya da kan bayan ya karanta kasidin da yake radiyallahu anhu ai da tunana da shigo ɗan wazan da shi a waya shi ka sarara hmm zaka je da kike kan radiyallahu anhu جلها لتنزلها وفيه وصدر من حيث يدخل ورق كما بعد أيوة تجيه shi sai za su ne dadi da ni kuma kai kan fa radiyallahu anhu wa kullama bil bait min hafaha duk lokacin da shi Ibrahim ya karanta baiti daya ya furci da baiti daga cikin kasidar nujibuhu mu kuma sai mu amsa masa mai masa amsi mahabbatan fi da hadan soyayyar manzo Allah da ya karanta baiti da mu kuma sai mu masa amsi shi kuma dan bi kaulina abinda muke faɗa a cikin amsin muna cewa ta hane atar rabi'i bil hadil musaffa'i tabi'i بالمنطق المحرر البديئي أبجيزها مؤمن الرهيب إيران أمس نسيوان دانسيوان وشيء إبراهيم كان تكثيرا har shi ma sai da aka rawaito wannan eh wannan kajibu ne la ilaha illallah farka sai dan sai wa khatama al-insada bi salati sannan da ya gama karanta kasidar sai ya cika ta da salati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما كان كسر الفاتح كرسي لين يجب الأسئلة إذا أن كسر صلاة الفاتح على النبي صاحب الصلاة ثم تلا حمزية البوسيري باين يا جماعة تانية ثم تلا حمزية البوسيري تتيته هذا الماده النسيري شنو فاعله تتيته هذا الماده النسيري سنن سمارن شيخ إبراهيم عند دائرة كنا kala hamziyatul busi sai sai karanto hamziyar imam busiri kuma sai ya rabbana kenan sai kan sai ya rabbana wa kullama unshida min abyati dusan da aka karanto wani gurgudo na baitukan hamziya fassaraha sai a tsaya sai shehu ibrahim ya fassara wannan baitukan da aka karanta duk abu hurul faibati sai ya fassara su da koguna irin na faila eh sai a kwararo faila kuma a kwararo faila kwarara kwarara sannan sai kuma karanto kasidu ko bai cika na gaba kaga dai irin yadda muke mulki anan kenan alhamdulillah ni gode Allah ya ajaba min ilmi fi sirr to ma dan ce kai mamakin yadda shehu Ibrahim ya san sira ya san tarihin manzon Allah wa ma alaihi al-mustafa min mudal mamakin irin yadda shehu Ibrahim ya san yadda manzon Allah yake kobo da kobo fala tasal amma min al-ashwaqi kar ma ka tambaye ni irin yadda shauki izdada sauki ya karu til majmai a wannan guri wal azwaqi da irin yadda zauki dan anan ma'arifa ya karu a wannan dare kan ma ka tambaye ni irin yadda aka shiga hali aka shiga jazaba aka karu da san annabi irin yadda sai Ibrahim ya mutane taji kan ma ka tambaya abun ba magana Allah ya amuri Allah mu makara subhanallah akwai eh ai da muna so alhamdulillah ثم تلال البردة بعد الصبح sannan sai Ibrahim ya karanta alburda bayan an yi sallah asuba wato da yake nan awan daren gaba ɗaya abin da ake ci kenan a karanto bai kita ya fasara a karanto ai ta bayanin annabi haka ke sai sai bayan an idan da sallah asuba kuma sun masalul burdata sannan sai Ibrahim sai ya karanta alburda da kansa ba'da su bayan asuba ila duha har zuwa hanti bi nafsihi da kansa ya karanta ta bi nafsihi radiyallahu anhu wa kullama anshadahu nujibu duk sanda ya karanta kasidar alburda nujibu mu kuma na amsa masa mune masa amsa arju du'ai rabbana yujibu ina addu'a Allah ni ma ya amsa addu'a ta albarka amsa ni maka shehu ibrahim anai buci Allah ya amsa mana albarka addu'a shehu ibrahim sallallahu alaihi fa aslama jama'atun fil mahdaj to anan fa wasu jama'a da yawa suka musulunta a hannun shehu ibrahim da yawa aka musulunta kuma zakkarani zamana khairu mudali wannan sai da ya tunatar da ni zamanin kiyayyen talibai annabi Muhammad irin yadda naga dandazan waɗanda suka musulunta yin suna zamanin annabi Muhammad wa hadar ba'du tariqar qudubi wasu kuma suka ashe tariqar shehu tijani a gurin kitamu na tijani anzar qudubi sai ga tariqa daga hannun wannan qudubi shine shehu Ibrahim hadha ikhtisaru ma ra'aytu wannan shine a takaice abinda na gano a gurin shehu Ibrahim wajilluhu amma mafi yawan abin da na gano ya killu kalami an alkalami na ya dakushe ba zai rubutu ba ni to mata dai eh dan a take ta daga na faɗa ma abin da na gano amma dukkan abin da na gano ba zai rubutu ba wannan yadda shi la ilaha illallah sai mun ji yadda shi mata dai yake faɗa irin yadda sai Ibrahim yake hidima ga manzon Allah a ce wannan magana sai yake faɗa yake cewa yuhayyidu bihi hilalu rabihi cewa hilalu rabi'ihi wata rabi'ul awwal yuhayyijuhu bi yana motsa mun soyayya ta gare shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika fa fihi tunadi bi sunan hawatihi a cikin wata rabi'ul awwal ne zaka ji hatifi hatifi hatifi ta ko ina garin jin muryoyi na farin ciki suna tsagawa suna ambaton manzon Allah ana zikirin annaba ana yaban annaba ana salati da annaba ana kaza kaza ai tsawon watan gaba ɗaya sai an share yanzu mun gode Allah ba ma watan ba kawai da watan da ke bayan sa da na gaban sa da na gaban sa da na gaban sa duk har yanzu ba zan wurin annabi ba yanzu asabar ina mai zuwa ina da gayyata ta mulkin manzo Allah gobe ma akwai wani mulkin na annabi sallallahu alaihi wasallam a nan garin kuma abu kuma ga yanzu har yanzu a zan ga shi a cikin da miki ba zan mulki ba na je nasarawa state na jiya na jan bari bari wani lokaci sai ga mu ai su ba ra a cikin mutum su yi mulkin annabi rawiyar shehu wani ai sai a ramadan ana cikin azumi suke mulki saboda gazawa a ramadan suke mulki su ana gani kuma mara Allah yanzu har rabiyar an ramadan ma mun hada eh ana tafsiri ana mulki duka ba da ha duka ba gida kin gode Allah da haka kaga Allah rage mai an wanda baya so ku eh mutum ya mutu da bakin ciki ya ga dama shi da ba mu da farin ciki za mu mutu alhamdulillah mun gode wa Shehu Ibrahim duk shi ga wannan da hakkin sa ne duk shi Ibrahim da wannan hanya za ta mu da annabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la taruni ila la haybatun kadhalika in yattakidu sutwas wa inni ni din nan Shehu Ibrahim la taruni hibbatun wallahi wata wani babbar rashin ne yake kama ni la taruni hibbatun wallahi hibba wata girgiza taruni tana bujiro mun idza la hadul lokacin da wata rajul awwal ya walqa da an ce wata ya tsaya shikenan sai in ji wata kirkiza wani vibration yana kama ni kazalika in yan tsik biyo suka wajibu haka na duk lokacin nan mai siffanta ka ya siffanta ka a gabana da wani ya tsaya siffanta annabi sai in ji wani vibration yana kama ni saboda kaunar manzo Allah da ke fuskata jamaluka yansini kula kulli bahsati wa inni umri inda babu tashi jamaluka jamalaka ya rasulullah kawunka yunsini kullu wahdatin yunsini kula kullu wahdatin yana mantar da ni ado na dukkan wani kurji in na tana kurji nake sai na manta komai wa inni umri inna wa bi ajibu ni kuma yusuf umri tsawon rayuwata akibun zan zama kifatte zan zama wato tabbatacce mai gurfana inda ba zaka alban kofarka kullum ina kofarka ba zan ba zan tashi ba وجودك ينسيني نوالا سواه وما الجود إلا منك ولكل داره وجودك كوتككم يا رسول الله ينسيني نوالا سواه تنا من تبني دوة كوتا ودبا والنبا كوتك تنا من تبني كوي وما الجود يا بانا وانا جميل جدا كوتا بداما إلا منك دوة كوتا دا جليك تكي أما دا جليك وما كوتا بك والكل داره كما قوة أبنك يجي كم بدا قوة أبنك يجي كم بدا يا رسول الله sallallahu alaihi wasallam alayka sallallahu thumma salamuhu salatu Allah rahmu ta Allah tabbata ga manzon Allah salatu Allah rahmu ta Allah tabbata gare ka salatan irin salatin da kalhulin hawil awaifu salatin da albarkatun sa tanhul awaifu lil hawi duk wata tausawa daga gare ka rasulullahi sai tulfoni tabbata salati gare ka sai samu tausasawa da tsafa da gonka alayka salatullahi wa salamuhu salatan jihatan hu liqasril daifu salatan Allah da amincin Allah alayka ya tabbata gare ka rasulullah salatan salatan da albarkacin sa bi hakina tanhu Allah daifu duk wani zubi tausasawa tanhu liqasri ya nufo fada ka ya nufo gidana eh albarkar kamar samu tausasawa albarkar wannan salati gare ka بركة الشيخ رضي الله عنه الله أمسى منا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أهدى وإني عارف عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة أنا رحمة الله تبتك عليك يا رسول الله صلاة صلاة على بركة تلقى بها أهدى آشرية اللي كان تفرشي لك السياء لبركة ورنا صلاة وإني عارف كما انتبت أمرين عارفي مثلا الله إيه لأنا كان شريا كما كان عارفي سوى سبحان الله الله عنين عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة الله رحمة الله تبت جريك يا رسول الله وآل وصحب بإياليسا بإياليسا لصحبانسا كلهم منك خارف كون نينك تلسو خارف منك كون نسل يقتير جريك يا رسول الله كون نينك نيما جريك نقول الله الحمد لله لا مقارنة إن شاء الله في الله كم قولي Allah ya gidanmu Allah ya iyaye mu iyaye iyaye mu da malamu mu da sai mu da gwammu Allah ya samu ga duniya lafiya malamu Allah saka musu alheri iyaye mu Allah saka musu alheri kuma zamu iya ba Allah iya mana abin da gare mu Allah mana maganin Allah mana arziki Allah ya wara barka annabi sallallahu alaihi wasallam da mun muke fara guru mu gidi Allah wai amma muke fara Allah kare mu kasan mu Allah zo da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da alfan mu Allah sallallahu alaihi wasallam dole suke nan siyar da Allah sun bukatun su dake dake Allah ya biya musu kuma Allah ya nan bukatun alfan mu Allah sallallahu alaihi wasallam saka wani ma Allah ya riko da hannayensu Allah ya riko da hannayensu Allah tsara saka ta farki da gari barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah ba mu ikon biyayya Allah ba mu hakuri da abin da ya ba mu son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Allah zai shi lafiya Allah kara arziki a ciki kasa ma Allah minka arzikinta Allah ya rawata ma al'umma Allah ya fita mu daga cikin halin kushi ta kura son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa Allah ya buɗa masa son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam da ɗan uwansa Allah saka masa alkhairi Allah kara masa lafiya Allah ya sa rafiya ta tsawar barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu iko koyi la tabbatar da makan gurban son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فاتحة آيات الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين اللهم صل على سيدنا محمد كتاب كتاب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد هذه رسوله اليوم على ذلك ربنا عبادك غافر الذنوب وقابل التوب تقبل توبي بطيب جئتك إلهي تائبا وقالبا وخاطئا وائبا المنزل المبارك تنزلني أنباء آدمي أما تغفرني أجري أجري ما أجر ما أجري أجري يود الإلي ما أجر ما أجري كلمة من قراجي دبن دبن أجر يا زمدك جرياني أجري daban-daban ne kalmomin adri fi yawdal ilmi wal arzaqi li zamrati wa azban aqlai فذلك الهموم أستيقننا سل لبعض منهم لا كتاب مثل الله فضيلا لئن لهم من لئن لبحر التراب القيود نرى مصرفة والرقائب والديانة ملاذ مرمنا مقراتني أولا وآخريا آخريا أولا تعالى لنا بعد كل خير وتعالى كل خير لا يرلم تنافسا في الفاني كل ما يرون إلا فاني مصدقين متصدقين وهمين الدراسين فهو النفوس صنبا والأموال كالمؤمنين حفظا أحوالا أجب يا رب بسر ذاتي وسر أسمائي مع الصفات رجع يا رب بتمم بإله ما قد كفت وإبليهم خيلا أما أجبت كل عبد سألا فيما مقى فحسبن الأمل أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء ما تشاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني والقادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر الإنسان ثم عرف الكافي يرى أنك لحي الودود الكافي تقلب الآيان بالأعياد بل ترفع الأقوام في أزمان خر لي ثابا فضلا وخر لي من كل شيء خيرا وكل يا رب بالهادي وسعد الهادي بل تكفي سعدي كل شر دادي كل مطالبي بكل دين لما تأولت على دين اللذو كل المطالب وإني فضت ما تطرد خائبا من ربي بل كل ما يا مولي زائر وباطني أصبر لي في الميت والمواطن زال تكدري والواقع موهبة ما أبعى من كل لدى حوالي طيبة بل تطردا كل الشرور أبدا وسرمدا يا رب سلميا على المختار وعاده وسائل أخيار نعم الكثير المصطفى والنعمة الوسيلة وأبدا اللمة أسلم عليك وأسلم عليك أسلم عليك سبحانه يا فضل وجهه وإذا العبد الله مخلص أريانا أنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرل أبيد كيف تسحر المريض وكيف تنزل له ما تريد وخذه إنه إلهاد الدين لا تلك من آثاره لياتا فكربتا وعدمنا ليناتا هب هناك لو أمطرا عليه مطر سوء وهم عليه وانشرني سبلي وذلي خيري والحمد سلامة الرسول مريم إنا بني عمر دعوت الصمد أزهر نظرا قريبا يكفي والذي دا ولا عبد هذا مكفي متين يا متين يا متين بك سجرت حيث ما أكون عجزت بين أنظار أن ضعيفا لم يقوي عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا من يا وكيل يا وكيل قل الذي طلبت من تعبده فإنها خزنة يا رب بالماهي هو عثرا وهو الذي قاربه ونصرا لطيف سلم على المختار وآله وصحبه الأبرار يا رب من ذات ومن صفات على الإيمان والإيمان ومن الإنسان وانظر إلينا وانصر الذين أجرمونا وأجرنا وأولنا ذرية مباركة تكون لله لا مشاركة وجاز عني كل من قد آذنا إلي من رب الجزاء الآذنا بالمصطفى الشفيع يوم المعشر خير الورى من قره لي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وبعد الخير لنا وهمما عليه صلى ربنا وسلم وبعد الخير لنا وهمما عليه صلى ربنا وسلم وبعد الخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبقنا سرك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين shi kamar na faɗa kalmomi ne guda biyu daban-daban akwai ajir ɗin akwai ajiri bambancin su kawai a ina za a ɗaura ɗaurin nan ajir ɗauri ne akan raɗin ajiri ɗaurin akan jai kalmomin daban-daban ne ajir wato ka tsere da mu ko shine ajir ka tsere a jirni minan nira ne ma ne ɗaƙatin jirgin su nira ne ta tafi ya ƙarwa a jirci a nan gwarar tserar da mu kaga nan daga ajara yujiru ne ajara yujiru amma ajiri ita kuma daga jara ya jiri ne ita kuma gudanarwa kenan gudana abu ya gudana nan faila ake nema ai to in ka ce in muka ce a jirgi yuza Allah ya kasan ya barka san karshe da fayla kina sai ajri yuza ilmi Allah ka kwararo mana koguna na ilmai kwaranye na ilmai yuza ilmi wal arzaki da arziki to sai mun sai da mu faɗa kalmar ajri ba ajrama sai zan nan kuma ne mun kore sai Allah ya da hadari sai mu kula barakallahu alaikum